الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بما أمر والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعمل في لساني وأقول يعني ما تشرك في الله ما علينا قال من جلسة وأسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين محمد يجي سوى إن شاء الله ولله المثل أشوف كريم أشوف الكتاب وأجينا كراسي كتاب وأجينا بدأنا نبي لله سبحانه وتعالى ثم وضع بديل يزيد الأولى دانو كراسي كتاب Dora ta bayani da zamu yi wa bayani da wasu yawa zamu magana kaɗan ka abin da ya shafi da kai da kawai fitin kenan sai mu zo sauran jawabai da kuma sauran jama'a su ba su tsara da su tare kafin insha Allah. To kamar yadda kullum ake karantawa ne sadaqatul dole ake cewa zakatul fitr ana son zakatul fitr ne abin da ake bayarwa ne bayan an yi da azumi wanda ba ba to amma ɗalibai sun goyi ta da cewa kana iya bayarwa kwana uku kafin sallah kamar yau da muke saba a nan kenan yau kana iya bayarwa gobe kana iya bayarwa ce kuma kana iya bayarwa ranar sallar da ya kafu a tafihi nan ne ake so a bayar da ƙarshe kuma bayar cewa shi mutumin da zai karɓi wani abu ya amfani da shi shi ma ana so ya kasance ya tafi bidiyo cikin farin ciki saboda kare jiki ba shi da abinci ba shi da abin sha ba shi da abin da ke ruwa na abin da asa ba a ila ko shi da iyalai ana su amfani da su shi ne kima su saboda malamai sun tabbatar da cewa ana iya bayarwa daga yau gobe jibi ya kasance ya samu wannan abu a wurin sa ya amfani da shi. Kuma da menene yake bayarwa malamai sun yi wa gangamu da yawa kan cewa ana ba da sa'i ne sa'i shi ne wannan babban roba ɗin da muke ce mishi a ba roba ba wannan mudunabi guda hudu mudunabi ɗan ƙaramin ne wanda ake yin sa guda hudu wanda malamin sun ta ka samu wanda yake da matsakaicin tafi ko tafuka ya ɗauki guda hudu ya auna shi ne ake samun sa'i ɗaya don wannan mudunabi ne ko guda ɗaya ke da ɗan ɗauki da wani matsakaicin mutum ɗauka ya juye to shi ne ya samu guda kan samu na guda hudu da ke cewa sani shi ne za a fitar wa kowane mutum magidanci zai fitar wa kansa zai fitar wa iyalansa zai fitar wa duk wani wanda ya suka lizinci ko ya lizinci ciyar da su ba na kana cin da mutum biyu ko bayan yaranka da wani fuska za ka fitar da su ko kuma kai a dauki wasu yara wanda ba su kuma su kwanta aiki ko wane ne to waɗannan mutane duk kai ne za ka ita musu da za ku fitar da cikin gidan karfa su kawo da ke da shi haka dai aka rinjayar a masarar da muke yi jima da kiyar to da na fitar da ya sa in dai na jima a kowane mutum ya kwanta cira kowane mutum ya yawan yara da kake cira ko ya waɗanda kake cira a gidan amma ana ce ana ba da mafi rinjayar abinci mutane da ya yi misali lokacin kuna cin dibino ko zafi ko inabi suna iya fitarwa da shi. Domunan da mafi yawa muke amfani da shekara da gero da masara da dawa shi ne mafi rinjaye da abincin mutane. shi muke fitarwa amma idan ka je cikin ka a garin da ake ce masa rama ko jami'o za ka yi da zakatul fitr da wakawa ba wani abu domin shi ne mafi yawan da ya ci da su ci to duk wannan ba wani shi ne da yawa kai ba wani magana ne da za mu saurata ba saboda haka wannan shi domin zan bisa ba kuma suna da ware kamata a bawa ana fitar da ita ne dai daga fitowar alfijir na ranar alfijir na ranar idi ita shi ne ranar haka suka wanda suna da wasu ka fitar da haku a tafi idi ɗan da idi kan ta zama sadaka tun bi sadaka ce haka a musu lalata sabai sadaka ba da sadaka ne kawai ba ka ba da sadaka da fitar ana so ne a bayar a kan lokaci domin ya kasance mutane sun samu yin wasu ya fara da shi wannan ce ana yi ba fitowa daga yau shi da kuma shi da shi da zan hawa shi gari inda za a yi wani za su yi talatin ranar safiya kuma shi da zan kai gari ya wani lokacin za su yi mutane da ake ba wannan ɗalibai sun maganganu da yawa a kansu wasu sun ce ana isa ba mutum tun wasu ne wanda aka yi wasu da ƙafu kuma za a yi zanzuwa da can aya ɗin nan wannan mutanen su ake bawa wanda aka lisa ba a ba su shakan nan su ne ake bawa wannan zakatu fitar ne ko sadakar kuɗi da su a cikin su akwai wanda ake ce masa na farko alfakiru shi ne fakiri na bukati wurin da nuna ya na kuɗi arini shi ne mutumin da bai mallaki abincin shekara ba wannan malakan saba ko da ko ya mallaki nisabin bada zakka ya yi noma ya yi noma wanda ya wuce musu ibiyar ya yi fitar zakka da ba za a bashi domin me domin shi baya cikin mutanen da aka ce kar a ba su saboda haka idan mutum shi fakiri da shi ne mutumin da zai mallaki abincin shekara yanzu idan aka ga in an za a yi amfani da wannan fatawa din lalle waɗanda za a ba wa zakka su ne suna biya don mafiya yawa mutane wanda ba su mallaki abinci shekaran ba za a ce su suka fi yawa wannan shi da ake ce masa fakiri kenan shi ne na farko na biyu akwai mutum da ake ce masa miskini miskini kuma shi ne layan nuku shiyan ko a wajen alifin fakiri ma shi kuma ya fi bukatuwa ma daga fakiri domin shi a shi ne wanda ake cewa yatiman zama garmacin ƙaunin sikinan zama jaraba shi mafiya yawa ko bara yake yi miskinin nan in ya zo filin da zai bara ɗin a ƙasa yake zama ba shi da abin da zai shi idan kuma ya zai gida ma da zaka bi shi gidan zaka ga a ƙasa yake kwanciya ba shi da ko abin kwanciya ba ba shi da abin da yake shi kuɗawa ya kwanta saboda tsabar babunsa ma'ana shi miskini shi ne a hawaju shi ya fi buƙatuwa a ba wa wannan sadaka ɗin fiye da fakiri ɗin kamar da malamin suka yi jayar da wannan shi ne mutum ne da sai wasu ka ce ai wani lokaci ana samun muskini mai dan dama dama su ka ce to wani kayan ganiyan ne ko da ma ya kasance yana da shi da ita miskini ne a bashi ba wani miskini ba wanda yake da aron ɗaya ko kafa ɗaya ko ido ɗaya za ka samu wani mai kafa ɗaya mai ido ɗaya ya fi masu ina musu yawa a tsakani wasu masa fassara miskini ai na yi fassara shi a asalin istilahin shi ba ana nufin wanda yake da kafa ɗaya ko kafa daina rabi ko ido da ido daina rabi ko ido da ƙasa kansu ba shi yake yin miski ne mutum wanda ba shi da abin da zai shiga baki dai ba shi ƙasa da shi ne mutum da biyu a mutum da uku wanda za a fara wannan daga bayan an ba wa fakiri an ba wa miskini za a fara mutum da ake cewa wannan kusuru wannan kusuru an shirkanta mutum ya kasance urniya ya kasance ɗa ne in za a ba shi wannan za a ba shi zarka da za su fita kinnan an ce a ba wanda ya kasance ɗa wanda mun kulubun kuma wanda yanzu shi ne mafi yawa abin da ba mu amfani da shi kuffar ba wanda za a ba wa zakatul fitr su ne kuffar wanda ake so a kwadaitar musu shiga musulunci mun zo wani zamanin da wai kirista ya baka abinci ka ci na kirsimeti ma an ce karkaci to wannan ba koya ba ta musulunci bane ba koya ta islama ba wallafa ta kulubu shi ne mutumin da ake so a kwaɗe ta masa musulunci su ne an ce a ba su ma an ce a ba su daga cikin abin da ake da da kasa gida su ma suna cikin wanda za a ba wanda duka wasu musu yana masu ba musulmi su ba su domin su ɗauki zama su shiga musulunci in an wani sadakaci daga abubuwan da aka tattara da yake ya kan ana tsara ana hukuma ta musulunci ko ana shaida ta musulunci amma islami ba wasu musulunci wanda su musulunci wanda ya musulunci da duka ba da daban wannan kan wanda su musulunci wanda su ma an ce a ba su malamai sun ce a ana iya ba wa asali shi ne wani ƙarin gari ya zai tsani ko shi ne mutumin da suke aunawa a wa mutane wadda suke aunawa a karko a wani wanda karkon wannan su ne ke cewa tsani yan karko aka kara sun su gada ba wani ya kamata a bashi wani ma sun tuntu a bashi wannan shi ne tsani shi ma yana cikin mutum na farko da za a ba su zaka fitar kamar yadda ake ba su zaka cikin mutum na biyar da za a fara wannan zakka su ne wanda ake ce musu amini da alaiha amini da alaiha su ma za a basu su ma suna cikin wanda suke aiki domin a tattalin zakkar nan a zo a fara waɗanda aka ce a basu su ma suna cikin wanda za a basu bayan su za a fara alaiha وهو الرقيق المؤمن شيء mutumin da ya kasance an saye shi ko kuma bawa ne ba ya tace mai ba ya tashi ba to shi ma an ce a tashi domin a samu nan da za a yi tashi kana yan tabar waya yake shi ma na cikin da za a bawa mutum da shi ba da za a fara shi ne alzari alzari mutum da ake dusa bashi bashin ya karbe shi ne ta hanyar halal yana kasuwa yana cin abinci ne wani haka yake yi bashi ya kai bashi ya kure sai ya kasance ya ji bashi da shi ba lissa bashi a irga su mutane da za a ba su zakka na mutum wancan ko yana cikin wanda za a ba su wannan zakka ko duk da shi ma wani da wani suka zakka shi ne mutum shi da alƙalai mutum na bakwai da za a ba shi ne fi sabilillah waɗanda suke ta jihadi saboda Allah misali za a cikin jihadi babu yoki a tara kudin na asiya masu yoki kaka sai yoki babu sirri a tara kudin na asiya masu sirri kaka sai sirri babu makami a tara kudin na asiya masu sirri da makami duka sannan a bashi abin da zai ajiye a gidansa shi ma yana izini da layi shi ma sai a bashi da sai kuma wani mutum da yake zuwa sai yin shi shi kuma wannan mutum shi kuma majalili ne da tabbas mazabi ne ba wani lokaci wani ta ce ce assalamu alaikum ina neman taimako layi gujiri yare yake ganin makoyi ga zanen ne ko da ba za ka ba da abu ba zai ci ga jan da shi ke ya yi wani lokaci sai ka ga mutane suna kallon mutum ne kamar ya kasance mawaraci ba ba na ba hali ne na tafiya sai ma kana iya samun kanka irin wannan hali ne Allah ba gidi ya kiyaye a tsarin da zai gaba sai ka ga kana iya samu bacci a bara wani a cikin zuci a ɗaya yau da asiri ne ba ci a baka wani mutum in za shi yanayi ba ko kuma yana cikin ya su hukun jami'ar da wani abin da aka ko ko wasu mutanen da wala su nuna za su yi haka ba sa yin zuwa su tambaya suna dacewa ba da amfani cewa ban dai ba cewa ban kaura ba wala iyalai su bi yawa to yanzu gane halin da yake ciki kawai ku ɗauka ku bashi ba sai ya tambaya ne ba saboda shi ma ɗin sabili wani biya da bashi duk salari sallama ya ce ko da ya zo akan doki ne in dai in musulmi ne a bashi a wannan lokacin da mai salari sallama yake magana nan kamar yanzu misali ka ce mutum ya zo ya ba ka jibda a wajen nan sai shi wasu masalaci ya ce ina neman fi sabi da layi a wurin mutane da su hana cewa yanzu a yi yana da mota kamar wannan wajen da yake ba da bikin yaron ba bashi lokacin lokacin da kuma mutane shi ne yawan shi ne da wakari ba mu su da kuma wanda ya wuce doki dan sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ce ko da ya suna kan doki in dai ya tambaya ya roƙa ku bashi wannan yana cikin mutane da za a fara yin musulmi shi ne mutum da tabbas amma tafiyar ya kasance ba tafiya su fi sabon Allah ba ya je ne zai yanke hanya saboda fashi ba ba ya je ne zai wata abu ba yin da yin ana da nan ko ko da mu da cikin alƙalin su ba yau da zama mu a cikin alƙalin ko a inda muke kuma shi ma ana iya bashi wannan sadakokin da za a canza a ranar haka malamai su kai safa waɗanda za a bawa a gobe kamar yadda aka yi safa za a bawa mutanen da kawo cutar musulman haka aka ce su ma waɗannan waɗanda za a bawa da kawo cutar dinan ko da kawo cutar su ma kan cutar musulman kamar yadda zai shi malam mai kan da wani ya faɗa kuma shan ɓarɓaru da ya mata shan da kusa saboda haka yana da rubuce a cikin hadisai yana da rubuce a cikin rubutu a buɗe wannan shi ne abin da za ku dace so da ke ba ma kuma kika ya ce ko ba abinci ba ma ana iya kwakwaci abin da za ka bayar na abinci a yi kwakwaci bisa da wani kuɗi ka bayar shi ma wannan da wasu da duka yake ba laifi shi kuma wannan shi ne abin da malamai suke cewa ikila kwace da abu shi ne yanzu misali kan cikin ka a yi mila ko a yi ka babu inda za a yi layi a cikin rayuwar su ma su shugaba ko shinkafa babu masu wannan bukatu amma misali suna da miskinai din da suka zo suka yi rajista a wani community a masallaci ko ba mu da shi ga hali da muke ciki sai ka zo ka lissafa abin da za ka fitar a gidan ka misali sa'i guda biyar ko sa'i guda shida ko bakwai to kuɗi ya ce ai ko bacin kuɗi su kai ko yarin kuɗi su ne kai ka zane dola ka zane ko wani ka zane sai ka ko bacin sai ka kawo ka ba wa mutane ya halatta saboda ka zo gurin da shinkafa da masara da kilo ba za su yanke ba za ta wara mutum da za ta mutum ba za ta mutum ba yin yanayin mutane sai ka baya saboda haka wannan malami su masu kuwar shi na ala yi kalayin halin wannan shi ne abin da zama faɗa a rubuce kan abin da ya shafi wannan magana ce farko da za mu ɗora a kanta shi ne magana da kuke gani da kullum cewa mun samari ana mana wasiya ana mana wasiya da nasiya cewa kasance masu neman ilimi masu neman karatu domin abubuwan da ake yi dinnan ko ake mutuntawa dinnan ana mutunta karatu ne ba wai an iya ba ne ba kuma an kware mutuntawa yake ba za a ba mai tashbihi kenan to wannan abu ba zai samu ko ba zai yiwa sai an zo ana bin malamai sai dai gwargwaro kamar da kullum malamai suke cewa alkhairu kulluhu fil ittibari wa sharru kulluhu fil ittidai alkhairu kullum yana cikin bibiya ne bin mutane da bin abubuwan da suka faɗi sannan sharri kuma shi kuma kullum yana cikin kekiyar abu tun da malamai sun riga sun tsara a koyi karatu ga abu da za a koya daga matakin kaza matakin kaza wannan kuma wani ne na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun lil kamsa mutaliman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ce ko kai da wani in kai ta kokari ka zama malami ba ka zama malami ba ka zama muta'allim da ya zama ilimi in kai ta kokari ka zama mai neman ilimi shi ma bai samu ba to ka zama mustari a mai sauraron karatu idan kuma kai kokari wannan shi ma bai samu ba to ka zama muhimman ka zama mai masoyi masu su masu karatu ba za ka kuma ya kare sa mutane ka ga kasance na biyar ne sai ka halaka wani ne na biyar na biyar shi ne mutumin da ba malami ba ba mai koyon ilimi ba ba mai sauraron karatu ba ba mai shin malamai ba wurin wannan shi ne kawai kuka fara samun da yake da gari su lalace ba irin zamanin da wani yake samun ba yau su ran Allah to shi kenan sai mai daga zaga ya kafa kai abu wani abu da ko zai dare da dai saboda ko da kira kan mutum da wani biya kai su lalace sauran kuma wani da su ya ce ulubul ilmi wa rawi si dai ka nemi ilmi ko da zaka je a sa tsena lokacin da su lalace ne ke magana nan a garin Mali ne yake magana nan bayan sun tabbatar da cewa ba taɓa samun wani annabi ko wani a garin China ba. Abin da yake nufi a nan ilimi na sana'a ba na alhasbu ne ba shi ke nan mutum ya nemi ilimi na sana'a ya nemi ilimi da zai rayu dole. Wanda malami suke cewa a yi mutu sake ɗaukar sake ɗaukar abin da ake ɗauka ne. Ko dai mutum ya yi hirasa shi ne haku ko kuma ya yi kasbu shi ne na biyu ko kuma ya yi mirasa shi ne na uku ko ya yi tijara shi ne na hudu in ka zo na biyar da sai daga dubu idan shi kuma kuma kuma ko ya yi ke da ko kaiwa ba ka mirasan gawa ba ka kasu tsurori ka bai ba ba ka kwarai mirasu ba abin ba ka gada ba ba ka tijara za a kuma yake neman na sana'a a cikin bankuwa ko kan yi su mutu ko ka yi mirasa ko ka yi kasu ko ka yi mirasa ko ka yi tijara in mutu kenan in mutum ya wuce wannan da zai shigo na biyar sai sai salama ba da jama kwanci ba ba da jama kuma kura ba kan ranar jin rike biya saboda haka kuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya dauki gafarin sa ya je sai shi ya sare itace ya daure itacen ne ya zo ya sayar a cikin mai zai ruwa kansa asiri ya fi ya zo ya mutane su ba shi ko su hada shi saboda haka neman ma'ai dole ne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai ce sahabbai su zo da haka ba suna kuma sai na wani ke zama cikin masallaci yake cewa wanda tana cikin masallaci ne da sana'a ba ta bar bulala suna bulala sai na wani ana kuma ta sirra wala ta nisu a rikon wa yakulu yanzu ku ne la ya ku illa wa kana nisu an da sawa ala ku zama ba ga wai duk da yana na masallaci sai Allah ba ni Allah ba ni Allah ba ni ba ka san kuma Allah ba mu kiji bai zuba ruwan yana yi ruwan zinari ba amma da wata sama da yanzu ala da zai yi ruwa sai ka tafi noma ko ka tafi nema in ka haka zai kai noma ko ka tafi nema wannan shawarari ne a kan kuma matasa ke saboda ka tafi da alisalama ya ce da rabu ilimi farilin ala kulli musulmi wa musulma yana ilimin farilla ne a kan musulmi na biyu da musulma ta mace sannan ya ce min almahafi ila lahadi daga nan da mutum yake cikin a tsun wannan na goyo da kuma da za a sa cikin lamun da kawai kuma da lokacin da ne yake kan mutum ya ce da bishi ka wuna su kai hasi da zan gane za ka gane ko ka gane ko wani zan hawa ka gane ka ki ta mi ka tsakiyar muka za ka gane wani a gaske saboda haka in muka haka ne za mu tare wani abu don koya wa yara ta mu kuma a tabbatar da saboda haka ne wani yi wajibi ne a kan su ne da su ba kamar da wani wani yake cewa ta Allah mai ilimin wa'awar yawon shi والعلم زين لمن يتم كلامنا فنميل يا بين القوانا كلمين وبين الجيش ومشي إلمي تراني وزولي كيجيش yin karatu yana da wahala amma abin da fi shi wahala aiki da karatu saboda kan yau mutane su ne koyi suka koya kuma suka koya da su yi kokarin musu suka tabbatawa suna kusantawa ba mai jisbi ko ba abin da za a yi da sai kamanta duk wanda wuri yake koyi a dakin kwanciyar da mu ilan da koyi musulmi da ta shagwa da gida da kalamu mun da masu sun ya da bayan Allah da ke ke su da bace ko da ba za mu yi kokon da su kai ba wannan shi ma abin da ake bukata ne sannan kuma malamai suka ce yana suka lafi asali ba kun shari'a ba bayan kai da sharafin lila kana an yi kabilan karatu ka kashe gidan karatu kamar malami haka kawai a rarai ba yana su ka lafi a sai ka zo ka yi jiddi wa jaddi ko sai ka yi kokari wanda zai na da abin fila da dajiyar da su da ina lalata su ai kuma kawai ba zai isa ba sai ka zo ka kara da kokarin ka kai ma Allah ba zai ba ka wanda ka samu da zai gobe sai ka kora da wanda ka samu ka gano lallai suna da ruwan da Allah ba zai ba su kana musu addu'a su yi ka da su amma ba sai ka zo ka yi kasbin abin kare ne shi in kai ka nema shi kenan abinda ake so a samu za su same shi domin shi ma nasiha ce a gare mu sun kuma mafi yawa a malamai sun ce abubuwa hudu suke halakar da mutan adam arba'atun gulikatun lil abdi ala ala ala wa la wa aqibatin ni kamar ni abin kaza kai ko ne wa ne ko kamar mu a wani kaza a ni kamar dan wani abin kaza a ko kuma ni jikan wani wannan kalmomin guda hudu da suna halaka da su ana wala wa abu da ni ko ko babana saboda haka kuma ba ki ke cewa a lisar fata mun ya kulu kana abi idan fata mun ya kulu ma ala ba saboda ba shi ne da zai ce wallahi ana wannan da babana ne kaza ba a shi ne fata ki kuma da su ha ala da gani nan ni ma ne saboda ana wannan da sai ya yi wannan da su yana ci su kuma suna da shi da abin da kan bacci da muke tashi da farka lokaci ya yi yadda mutum zai take ko ya zai da zai da kuma ne shi ma ko rodin ko da zai koya da shi na nan su ma da kawo su koyi da ka an taba yin ga kara da wata ba za ka yi mita biyar ko mita shida ba za ka samu kawo mai da ba da karatu tun daga fara mai har magari ba da tashi muna da littattafai wurin da wasu mu'azar su ko kama wanda su muna zama ba ma zuwa wani kuskure ne kuma ya kamata ka san da shi don ne ɗalibi ne kuma kuma ka san shi da neman karatu ko shi karatu ba a kare shi in ka karanta wani fanni ka koya mata wani fanni da ake bukata ka karanta kamar da kullum a lokacin da su ne sai ke cewa shi ne a cikin da ake wata wani bukatar kuma ku da ku shi wasu ma suna zauna suna zuwa ne su zauna su saboda babu da ta masu to idan shehi zai zauna ya tafsiri babu masu ya ce kwaikwayon tafsiri suke suna kwaikwayon wanda suke tafsiri shi za su kaza saboda babu wanda wanda su ga su da idan shehi zai zauna ya kwaikwayo to kai kuma yake yi kada kwaikwayon kwaikwayon masu kwaikwayon da ya ko saboda haka wannan nasiha ce a gare mu wanda yana da ciwon jiya magana ta gaba muna bukatar hannunka a lokacin da kusa wani ya ce wa masu sun zane da yanzu wasu wani wata lani a yau kuma da ya faɗa ko mai kudu a kwanar su ne da suwa da kuma da shi kawai da lani a yau kuma na da zani kun gudu da kuma fara shi da ake kasa gudu sai da kuma da ya ce ma kuma kiyar Allah guda ɗaya da kuma da yawa kiyar Allah da kuma da idan mutum ya amsa sunan musulmi shi musulmi ne to ga masu hukunci a zama musulmi a musulmi wani musulmi ba musulmi ne mai yasa ga gobe shi ne musulmi shi ne mutum da musulmi suka hukunta daga hannunsa da ba ya jinsa da cikin da shi ba sannan kuma musulmi da suka ya ce sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah mutum ya mai kawai la ilaha illallah masa sallah in ya faɗi ya mutu in kuma ya zo za ka yi sallah da da yin kuma da kasar wallahi da yana da sallah so da ka rarrabuwar nan da ake kawowa na gargazanci ko rarrabanci da ya kamata yan kuma mu ɗalibai su daina rarraba wuta duk ka ji ka kawo kan da wasu abuwa wanda kai wani gane da wani asu kuma mutane a kai abu da bai kai ko misali ba balle ne suna ko balle ne ko balle na rarraba wuta da kai da kamata a ko a dokudu kafa guda daya musulunci nan yana da fadi wanda kan fahimta ne kan shi ne ya kuma kuma da kuma bari dama a ƙur'ani nan shi ma ba kuma da ne bai ta yana da kusurami a ciki da kuma kuka gane mu ya ke ciki kuma kuka gane mu kuma wanda suka da ƙur'ani da ciki ƙur'ani kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ina da da zai babu ƙur'ana Allah ba ki ya riga ya hada shi daga kusan ko yanzu ana karanta shi a cikin ƙur'ani wanda fi launin wata fi bayelsa wata fi amerika inda suka kasance suna gaba da musulunci yanzu ba a kuɗe ne ba zaka da ba saboda duk za su suna suna wannan yake muna ba cewa ke da ba da lawa da na abu wa da shari'a ta da sun yi mana wani yau ko sun da ne Allah ku ya wani alƙawari cewa zai zama da mun waiwaya a bayan kasar don mun abun bai don ba mun da daga gurbin riba ya kuma su bai wannan da gaban ne ba da gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba dan sallallahu alaihi wasallam ya ya ya shuka adalci a kasar nan a duniya ga baki ya globally kenan wanda ya kamata a yi yayi ba su na ba ya yi shekara ba su na ba ya shekara ko ya buɗe ko a nan shakki masu fadin da ba su da injiniya ba su da computer scientist ba su da geographer ba su da statistician ba su da kowa saboda saboda sun riga sun yi imani da Allah sun yi imani da sallallahu alaihi wasallam abin da ke nema ne shi baya saboda kuma da mu dawo sai da rai bi Allah bi Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muke nema Allah ba su zai ba tare da jan magana din ba ko da da da su yi aiki su da yawa da da na fasu da da da mu sauran da Allah za su sauran da da su da Allah da zai yi da wani Allah da su zai da shi da shi da su yi da wani da su zai da su da shi Thank you. sila sari Thank you. Thank you. Allah kuma mutum kuma zai zo kuma wasu talatin zai bukata kuma wanda za ka rayu da shi Thank you. Thank you.
kuma kara mana lafiya ya ba mu iko da yin jini da musamman yawa Allah ta fara kwanta ba da ni'ima samar da mu da kuma yin zama mana jini da yin yi shi da mun yi shi shi ne zai da mu wurinsa da koma kuma hankalin sa ne saboda mu samu babbar rabon da ke tare da bayansa da ya samu alhamdulillah ina yi mana sallama da mutane musulunci ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuma dole ne da wajibi ne mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ba don komai ba sai saboda ya zaɓe mu a cikin halittarsa ne mai yawa amfani da cewa shi wanda ya halitta ne wanda ya halitta wato wanda ba mu sani ba ita su fi yawa to ko a wanda muka sani ma idan muka lura sai cewa lallai ya tabbata abin da ya fara kan cewa a cikin halittar sa ne mun fi girmama Allah ta fara ko ta'ala ya girmama ka ai ka more ko sarki da ya koyi da ma kai ka boye ba ka Allah da kansa ba ta cewa da ka ba mu na wa fi bari wa bari wa ba na wa min al-tayyibati wa qadna wa la tasir wa tadira mun cewa ni ya yi mu dan adam da muka rubi ainihin halittun su dama za mu ga cewa ba su samu irin ainihin ni'imar da ya mana ba. Idan Allah ta bara wa ta'ala ya faɗa cewa ya mana ni'ima, me ya saura a gare mu, to mu yi godiya. Don mu yi godiya kuma ya ce zai ƙara. Alhamdulillah ya fi shuka. Menene ake nufi da nuni har kamar malam misali ya zo ya zauna da farkon watan ramadan kullum ya zo akalla a samu kamar awa daya domin isa ka samu kuma su wani ta'ala me ake so da mu menene ake so mutum ya samu farko da Allah ta barka ta'ala ya sauna a Qur'ani na sabuwar wa bawansa ne a Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da kwansa kuma yana da wasu tsawon nan da na kullum ne a yi ne shi sau da ya rasu da kai ana kan ta'ada ta girma hali na girma halaye masu kyau shi kuma a wani wuri shi a cikin sallar sallama ya ce ko ya fito لتتمم مكارم الأخلاق أقول الله أقول سبحانه وتعالى يقول شنو تشيك حالا يجرم حالا يجرم من شيء mutum ya tsaya tsayin daga wajen jin koyon Allah kan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da kuma hannu daga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana tisarul awamir wa ijtinabun nawahi wanda aka ce mutum ne ne wanda aka ce bari bari shi kenan sai mutum ya sai wannan azumi دليل سمع الله تبارك وتعالى أحكامه الأول كان ترى من الإنتاج سمي سوق أولا متى عزمه والذي كان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحانه وتعالى تبارك وتعالى سوق القرآن shi wanda za mu rike wato ma'ana littafi wanda za mu rike wanda zai bai da mu wani sashi wani wuri shi shugaba da Allah su ala cewa kuma kurci a cikinsa wannan littafi wanda ya kurci to insha Allah ya kubuta da bata ko ce da bata sai ka biye wannan nan da su aka yi kan biye da dafin yau ba a yi biye na yi maka horo na yi maka umarni da ka riko da wannan littafi saboda mai na gari kwanci to ka kuta da bata saboda mai duk wanda ya bata gobe kiyama gidan da zai koma ba zai kyau kuma ke duk wanda kuma ya samu shirya insha Allah zai koma gidan mahaifin sannan wanda ya fito wanda kuka samu labari a cikin alƙur'ani cewa an yi aljanna ne sai aka samu wani cikin halittar Allah ya bin umarnin Allah bisa hasada bisa jin kai ya bin umarnin Allah din wannan kin bin umarni din shi ya sa shi shi kuma ya kudura a zuciyar sai ya ne hanyoyin da zai bada ainihin shi ba wani ya bada shi wannan sanadiyar bada ta dawo aka sakwaro da shi ainihin ita masu hawa zuwa wannan doron duniya da ke shan wahala a cikin da yiwuwa da a can wasu kila za mu samu kanmu. Don muka lura da jawaban malam ba ɗaya bayan ya yi mana magana a kan ainihin saukewa da ne na azumi sai saukewa da ne na zakka wanda aka kira shi sun cewa ainihin zakatul fitri ko kuma ainihin zakatul fitri farkon jawabin mala ta yi magana kai da kiyaye da mazuwan jiya ke aikata lalle lalle mai kokari da wannan kokari na mala ne a cikin gudanar da mana cewa mai kokari mai da wannan zakari har ma wani su a sosai suna nuna cewa idan wani mutum bai fita ba ba zai mai sayar da makare zai je inda za a auna sabu ya yi kyau karɓa su kashe cikin kayan aikinsa ba ko kuma yin abu da yin wasu kurakurai ma Allah ya yi mana ya cika wani su da rahamsa kura ka kaga sai a yi kokari a tabbatar da cewa an fi da yayin wannan zakarin fitar da wanda na ganin kinci za su yi cikin hanyar da wannan shi ma ya bayan ya yi magana a kan hanyar zakarin fitar ya jawo hankalin mu kwarai kwarai da gaske akan kuma da ke ce mana ruwa kwariya ya rasu wannan rayuwa wasa da muke da karatu wasa da muke da karatu wanda Allah ta kawo ta ala ba su dama su yi karatu da wanda ba su samu ba wani nake nufi da wanda suka samu dama ya yi sake samun da cewa an zaka ina da malaman da suke koyarwa tun da safiya zuwa yau tun da safiya zuwa yau kullum ne kuma daga section four alamis juma banda alamis da juma duk sauran ranaku nan yana karantarwa kuma karantarwa nan free of charge ji wato kyauta a sai ka ga kuɗi ba ka ga dama da kake da kawa da sanarwa wannan ba ka ga dama shi ke nan kuma ka bayar wannan ka samu shekara ma nan biyu ba zai tambaye ka rasa bayan karatu da ture kullum sai an bada ainihin abubuwan da kuka sani nake bayarwa babu lokacin da za mu ta analysis kan wannan abubuwa amma dai ma'ana ya ga hankalin cewa akwai malamai kofar da ya rubuta da sai dai masu karatu ne a kansa. To da ga yawa hankalin masu cewa mazala ne mana cewa dole ne mutum ya yi dole ne mutum ya yi karatu idan kuma mutum bai yi karatu wato ya bar wani umarnin Allah a kansa wanda yake kuma abun yana illa wa al'umma. A littattafan da kasa sanan wani malami yana cewa kan jan hankalin mutane akan karatu din cewa an halice mu ne don bauta Allah to bautar Allah din ba za ta yi wanda jahilci ba za ta yi da jahilci ko jahilci din ba uzuri ba ina ga yawan sai yana cewa misalun kabirun alimun mutahati wa akbaru minhum jahilun mutakassim وما فتنة في العالمين كبيرة أما لمن بهما في دينه يتمسك. فرقوا يبارك الله سبحانه شو اللي كده كاتب ce misalin ka yi wa halin mutane idan Allah ba ka karatu ka yi aiki da shi shi ne kafu idan ba ka yi aiki da shi ba ko za shi ɗan da shi ko za ka yi faru sai ce to wannan wanda aka same shi malami baya aiki da iliminsa kai an samu karatu sai ce amma wa aka bar min jahilin mutum wanda ya fi shi bana jahili amma wanda ya kankame imani ka shi a cikin ibada amma bai san abin da yake bai san abin da yake sai ta fada da mutane sai ka kokarin ka nuna masa bayanin gane abin da ba za ku yi ba to inda ya zama barna shi ne za a samu ne kwakwai shi dole ne za a samu ne kwakwai shi haka shi ma wancan alimin mutane cikin da a samu ne kwakwai shi har ma da kace maka ni da zama malam malam malam ko da ni kare na ni sai ya fara haka a yake da an samu matsala saboda ga karatu amma bai aiki da shi ba wani sai ya kwaikwayo shi to ɗayan kuma jahilin mutu da su shi ma zai ta faɗa da mutane kuma sannan za a samu wanda ya kwaikwayo shi shi ne wanda ya ce kuma rukunatun bin alamin na kabira sun zama haini ma fitina babbar fitina amma ga waye ya zo imam bi imam bi ne ya zo masa wanda yake kwaikwayo sun shi haini addininsa. Saboda kenan kaga karatu din ya zama dole ne ya zama wajibi. Dole shi yin sanar da kuke wala ba karatu illa ke ma ba yana wata illa yana yi wa iyalan illa. Har ban ake rashin sa sai ka ga ainihin yau ta ke da fito cin zafi baki cin maganganu ko kuma farfar dole su a cikin wurori ne dole su a cikin rediyoyi ne ba ka da ma'aunin da za ka gane cewa ba ba su ke ba. wallahi in ba kai karatu ba za ka gane ba sai dai wanda Allah ya taimake shi sai ka shi karatu ba amma Allah ya bautar da shi cewa duk kayan nan da ake kuma ne a kan ruwa kuma ne a kan ruwa ba ka da ma'aunin da za ka gane cewa abin da suke gaya maka din nan mahalaka ne hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa malamai suka faɗa cewa ne a ƙarshen zamani ne du'atu masu bila za su yi yawa in aka lura za a ga cewa da a garin gwamnati a ɗan shekarun da muke da shi ƙananan shekarun da za ka ci da ɗaya biyu uku ne ake karatu da karantarwa saboda malamin ya goge da karatu kuma ya yi shi don Allah ne ba dai neman duniya ba da duniya ba shi za karatu yake shiga zukatan wanda suke zaune a gaban su suke ɗaukar karatu suka zama ainihin malamai suke zuwa suke koyarwa ilimin yana amfani amma yanzu idan kai wallahi tallahi za ka ga duka neman duniya wanda bai cancanta ya kira ba ya kankare sai an ji masu shi ne wani a gan shi a waya ta gashi a gidan jirgi amma kana jijiyar sa hankali hankali tana jijiyar ka a kana da ma'auni sai ka ga ainihin ka ka saurari shaɗa ya yi mata so da kaga da sha ta mawa ne so idan ya kana ma ka sa wasu ne ko da ku ne kina kai da yi wannan kina kare ka ba ka ko ba ka ce da ma waka ta dalwa amma wannan sai ka dauka wai magani ne ko ani ke ga maka ko kuma in mun ta alimi yake maka yana ta ainihin kada ta da mutane ka ji malamin ya kama ya kawo magana yana cewa da mu da ba sa tare da abun mamaki kuma yin matayensu manyansu da kananansu suna jin daɗin wannan karantarwa wallahi idan ba su yi karatu ba idan sun yi karatu shi ne masa ba za su fara saurare shi ba su da lokacin ba su da lokacin ba kuma saboda babu karatu ciki kuwa a tafi zuwa ga alaka har ma muke rajin za a sai sa kare da malamin Allah da mutuwarsa Ina kare na shi da gani shi ba waye ba shi faɗa zamani ba ne bai iya sa riga ba a bai san duniya ba duk da rashin karatu mai jawo shi da kuma da zai mana sai wurin an gana kan cewa lalle na sai ko kai su ba makaraka ba makaraka wanda ma Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa dole sai ka zama malami kuma da ya ga abin da kake so ne mutum ya zama daga wannan mataki ko kowa wannan da wannan amma dai mutum ka zama malami saboda Allah ya ce su ne ya musu stamp ya ba da garanti cewa su ne inna ma yasallani wa yasallama su aka ba su certificate aka ba su garanti to su ne waɗanda suke tsoron Allah to to me sa ba za ka kokari ka zama da ne tun da shi kana da garanti na tsoron Allah ko to a bayanan malam wanda da ta yi ce wani alim duk kokari ka zama malami to me yana ka zama malami ne ka menene ya faru wala ka zama malami a wurin ka alima ko ka zama mai neman jini zuwa karatu su أو السريع إذا كانوا كذا كذا كنت كنت كنت فلا تبرش مكة سارة مكة كل ما كنت كشوا وكذا هو السريع ما تقال كنا غاو ما ندري ما كناش والله لا كنا sai ka samu mutum zai gaya maka ka kauna ka amfani da rai ka amfani rana ka amfani iyalan ka ba su ba ni baka ji ba idan ka zama na ƙarshen kasa wanda wasu gina za ka yi bana daga shanci shi ne muhimma Allah ce mutum ka baka zama abokin gaban malamai ba kana son su kana da wani abu a hannunka na arziki taimaka musu da shi wajen yana ilimin nan ka yi ihadi a yadda muka sani da wanda suke da wadata suna kewaye da malamai ɗin nan idan gidaje Allah ya wani sun su wurin malam su ce masa malam ga gidan wannan dan almajiri ya zo zai karatu kuma ya zauna mai sabbin nan kaga shi ba malami bane amma ya ce baki ilimi sai kaga kuma sun gudu tare da malamin su tsira da shi amma yanzu a yawa nan da muke ciki gara kokari don kuma kai magana kokari ka hana shi ka kore shi daga gidan na balle kuma a ce ka yi naka gidan ka ce masa ya zo zauna ba zai kai tunanin taimakon malami a anguwa da almajiran sa su zauna da kuka ana yi wa kai sai ka ji ya yi sun zo gurin malamin ce mana ga gidan mu a mana yana da masallaci bai tafi ya yi kasuwanci makarantarwa yake yi to masallaci kuma ana so a gaishe best best tsatsa kuma mana ya tafi neman kuɗi da kuɗi a masallaci sai kuɗi ya arawa mana masallacin to musulmi a ɗin da zai shiga nan wurin ji ya yi mana yana faɗa a wuri wanda zai amfani shi duniya da da'ira sai ce wani yanzu na wani wasu malam ya yi ta karanta mana rayuwar da suke wani na baki baki baki baki ba ce da mutum kai ba duk abin da zai zama zaɗe musulunci ana kawo kumanka ka kawo kumanka don abin da su da haka nan wurin yake a nan yanzu akwai ishara da Allah mana a wannan gidan cewa inda mai gidan ya bari don Allah da manzonsa ya fi inda ya bari ƴaƴan su ke da wani ko ba ka wani ko ba ka wani me ya faru don yi don Allah ya sa haka yanzu makarantarsa da masallacinsa da inda ya ajiye baƙi su sauka ya bi gidan su aka ɗauki wani ɓangare sai sai bi da suke ɗauka ko ba ka sun haƙura da duniya suna neman lahira to kuma insha Allah za a ga wasu suna rabauta tare da su wanda suka bi su suka taimaka musu sun zo sun ji abin da aka faɗa sun yi ƙoƙari suna implementing suna aikata daga ƙarshe malam ya faɗi na biyar cewa ranar kudin ba nisa wata harita idan ka zama na biyar na biyar na Allah kiyar shi ne ba malami ba ba mai neman ilimi ba ba mai ji ba ba masu ba idan kana so to ba mu shakka za ka ga cewa akwai abin da ilimi yake nema yau a wani guri da muka rufe karatu ya ce littattafai ma wani su daga lokar zama suka siyo musu na tafsirai daban-daban gwanin gwanin gwanin gwanin da duba da jikiri da duba wancan da duba wancan da duba wancan don dai duk duka amfani jama'a abai abai abu kudi ya shigo da baya so malamai ka da ba zai sayi ne su kan ya bayar ba to bai gaje da kudi ba gyara masallaci da su ba ana ta koyewa da kara ta bari na da su kan shi idan ka ciyar wallahi shi ne na Allah ba zai tafantar da abin da ka ciyar ba ko da bayan lamarin za a je maka asusu duk wanda sai ka zo kaji in ka zo kuma malami zai karfa bidiyonka zai za ka samu tashdidi kafin gwiwa na gani aikin alkhairi ko da jikinka ko da aljihunka kai kuma ma ka bar wani suna nan halaye ko ka bar wani suna nan halaye za su amfani da su amfani family din da su amfani da wani haka kuma da ya karu saboda haka in baka zo ka zama mai ji in ba ma an yi asara ko wani ajiyar za ka tafi da kuna nan halayen da kuma zai shafi family ne da zai shafi community ne saboda haka Allah ke yi daga ainihin zama cikin lafiyar ɗin nan mu yi kokari mu ji da siya da fara yi mana da siku da yawa da siku da yawa amma dai kuma ka a samu abu da aka riga a yi amfani da shi amura daga ƙarshe ƙarshe lokaci ba a kunsa za ku faɗa ba a nan shehu wani ko sai Allah sa ka masa alkai shi kuma Allah ƙara masa rama da karama wanda yi wani a ƙasar ƙasar dariya muna da ƙini muna da lokacin cewa yana amfanarsa muna da kuma kuma ya amfani Allah ƙara wa alansa haɗin kai ƙara lafiya da tsawon bayan alkhairi da basirar karatu da kuma jajircewa wajen ainihin a faɗakar da al'umma saboda shi ma da shi ba da lokacin mutu ya sha wahala ya yi karatu ya sha wahala ya karantar da kai kuma ya sha wahala aiki da shi shi ba zai yi ya karatu da karantar da kai kuma ya aiki da shi ba da wahala muna a ƙara roƙon Allah da wata wata ana mai jagoransu ya ƙara musu basirar karatu ya ƙara musu ƙwazon yin karatu ci gaba da yin farakar da al'umma don kuma mu kokari mu ke zuwa muna saurara don mu amfana mu amfana da ahalanmu mu amfana da zuriyarmu in ka ji wannan ya ji wannan ya ji wannan ya ji idan za mu aiwatar za ka ga yin kwamitin cikin yana kyau ina gyaruwa da na ce ni ba ruwana ba zan zo ba ai ba laifin zai tunani ba ya ya yi shawara ya yi karatu zai amfana kuma Allah yana ganin zuciyarsa cewa yana da niyyar kai ya saura ne alhamdulillah zai bashi ladan ba za ko ba mu zo saurara ina zai bashi ladan idan ko muka zo muka saurara azzalu alaƙari da bayi da abu da malam ya fara na alƙari ya ce a yi to idan muka yi ya samu ya samu sauri na fata Allah ta'ala kowace rayuwa da ci gaba da amfana a wani shi wani mutum ya dasa a nan wani ba nan wani kaɗai ba babu iya ka'ida a kayan wani wallahi ba wanda ya sako ƴaƴansa ko almajiran su kika iya kasar tsaye ne Allah saka masa kai Allah kara masa karama kuma Allah bar mu tare da shi mun san muna da yaƙinin cewa na tare da masoyansa wanda ya kare rayuwarsa a kansu waɗanda suke son zama in Allah ta na bada wasu insha Allah Allah saka da kai kiyaye aikin da siya da kuma shi ma da yayi na ba da kai da kai din nan kuma na duba da zuwa idi din da dawo an fara da wannan samu lafiya kuma lafiya na tabbatar da zaman lafiya ko ne da yi ne da har sai ka san da sauran da sun ji gida assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da kuma Allah saka ni
mun saurari tarihi da wani shi ko ta musa da ta abu da ya yi alhamdulillah ba ku da tsaye ke nan da za a yi mutane gudai ko zuwa sauraron ma ya fata yi mutane gudiya wanda na kuma karatu da ya fi yiwuwa su da tsarin da wakar sun fara gidan da su ana dauda da suwa da jami'in da nauyi da za su yi kullum suna da wani suwa kan wasu matsala da kara tsoron da kara wadata da wani yiwuwa kara aiki da wani alfahari a magana ta tafi da ƙarshe ita ce kullum muna yawaita magana cewa muna hali bukatar addu'o'i a ƙasa da baki ɗaya muna bukatar addu'o'i a jihar da baki ɗaya muna bukatar addu'o'i a karamar hukumar a unguwoyin a gidajen Allah ba ta ga ya ce duniyar ta guda mu samu abin da muka rage da addu'a da Allah ba zai yi da ta domin ko zamani da laman da wa laman da inda idan ba inda za a fanke ba inda za a shiga tsohon Allah ta ba da ta'ala wuraren da ake shi zama lafiya Allah wani da za su zama lafiya kuma abu da ya so ko Allah wani da sa kare so saboda haka muna wani da wani magana ne idan kana cikin wanda suke yi wurin kullum wanda suke yi a cikin da sa su ke a wajen biya kuma ba ka cikin zana bukata ba ka akwai sun san wanda ya ke da sa su ke biya ba kuma na kan ba na kuma kai da yalin gari kuna iya yi da kuna cikin wanda suke taruwa wani lokaci ko lokaci kana kwallon kwallon ana yawan addu'o'i lokacin da sun ce ba da suka wani suna bukatar gobe da kuma addu'a da musa da zai karba ko da shi ne yayin su masu suka karanta su Allah ku ke ba mu tsare ya tsare ya tsare ya tsare mana abubuwan da kuke cikin rashin jin daɗi da da kuke da Allah ku ke so ku mana kullum a irin wannan gaba muna faɗin cewa mutum ba zai zauna inda yake da ce wai a ƙasa ba a adalci ko a ƙasa ba a wanda ya kamata ba Islam Islam ya ce kullum Qur'ani kullum masulu a gaje shi. Ni a karan kaina gidana da iyalaina mene yi sannan wata ya ce ya bayan kiwo iyalaina ba za ku ce ni kan iyalai da nawa ya kiwo ta suya da wani. Kuma na kuma na ne sai an je a kuta za mu halarci ko ta ne kuta biya za mu halarci ba zai yi da tsaron ruwa ba. A'a, Islam Islam ya ce man amin mutara da yi biye ne. ilimin bilisani ilimin sanima bilisani ba za ka rasu ba cewa ofisin abuja aikin sa daban ofisin jiya aikin sa daban ofisin daban kuma aikin sa daban kana ofis ne gidanka tarbiyyar yaran ka yayi da duk da safe yaran ka sun makaranta sun dawo makaranta ko biyan wani suka nufi ko biyan wasu jebe-jebe ko biyan wasu abubuwa na wasanni dole ne mu duka su wajen yaran ku iyalai mu kuma ina suke zuwa ina su yi ina suke kwana domin mutumin da bai lura da asalin biyan yaron sa ba ku ji tsoron a kusa ala kan yi sa wani da kuma ne kuna kana bada wa al'umma wata muna da lafi su da liga dai wannan muna da ake sa mutum da shiga mutumin da bai tarbiyyantar da yaran sa ba shi ne da ta shiga mutum da ya yaya ka tambaye shi labarin iyalansa da yaransa sai bai sai ku yaran su za su ake kamar su ga wata ba ba. Saboda ka dinka lura domin ya na hudu sai mu hada da zuwa Allah ku da suke da wani saura. Malami su ce al'adamu min al'abari wa salam min Allah. Shi da wani daga wata iyaye su kuma gyaran iyaye da gyaran yara ko gyaran suya shi daga Allah. Saboda ka sai sai ka yara ku gurin kan Allah mun fi taimaka wata riba ku sai shi ne ba. Saboda ka wani kira a wannan gaba ne. Ku daina zama muna cewa shugabanni ba sa adalci shugabanni ba sa kuma shi wani abu bai tafi ta zuwa a ofisin shugaban kasa ko ofisin gwamna ko ofisin shugaban karamar hukuma ko ofisin alkali ko ofisin kansila ko ofisin mai abuwa ala ubangiji ya ce kuma za mu yi nan saboda haka a wannan hali sun suna tunatarwa a irin wannan kama da ala ubangiji kan maganganun ma yare-yare a cikin yare domin ala ba ta ala ya ce ذكر الله الذي ذكر الناس عليها يا يا يقول ويا قوم دولنا لا أمين ياتي كل مولود يولد على الكسرة إلا أن أبويه سيد ومداد ومن سلاله ومساج يجلس عن iyayen su suna da salanci sai an yi mutu da tsari ko ya kasance ba wani yuce ko ya kasance ba ya wuri to amma dai Allah ba zai ga yayin addinin Allah ta sauran iyayen gora sun tafiye da yara sannan kuma yi kokari guribanci a wata kullum ke cewa guda biyar ina ka kuɗe su tare shabari na kula da rika sauti da mutum ke mata shi kafin ba ya gawa tsofin nan ko da tawanan da suka yi tara sittin ko saba'in nan su ma da samari ne ga su gudu su ne gaba musu guda biyu suka dawo su tsara gaba ne su sanda lokacin su sanda ba a ajiye su ne kansu da jiya gara da jiya kyar su ma da samari kuke kuko gani yi wujen mori ko ya yi bacci sama ta kansa kafin su ba ya gawa su saboda kuma kan yake cewa shabba ala shay'i shabba alayhi wa shabba ala shay'i ma ta'alayhi wa ma ta'ala shay'i kuyi ta'alayhi duk mutumin da ya koyi ci ya kan abu to lalle zai farin gashi kan wani abu kurba za su gana shi da abu duk mutumin da ya kurba kan abu kuma kan wani abu da ya ci duk mutumin da ya wuce sama ba kan wani abu da ya ci wani ba wanda su sharu da alama a shu ale su mutane kuma za a tashe su ne kan abin da suka rayu saboda haka mutum ne yana da wani kiri akwai abin da ake cewa sai ka cika zaune su bika mutum ya ribaci lafiyar su kafin shi lafiyar su da shi ko da suke sun zuwa nan gari da suna da lafiya Allah ko da ba su lafiya lokacin da mutum yake lafiya ya kokari ya aika da alheri da yawa saboda gobe ko jibinci lafiya zai gawa akwai abin da ake cewa fara ki da kuma shuguri da lokacin da kake da tsara ka kula da kama akwai waɗanda ake cewa ku zo ku je masallaci lokacin ya nuna wasu yanzu da wallahi da kuma da lokaci da da ne kam da dai da lokacin da kake da lokaci ne kuma kokarin kai ka shi da akwai yi za ka kauna ka garka lokacin da kake da wadata kai amfani da lokacin da kake da wadata ka kurshi wadata da kama akwai su da tsara mafi da ba su wadata da suna iya yin kaza har abin ya zo yanzu ba su yi sai da da ka same ni da abin kaza mutum kare ba irin damar da yake da shi yana da abu da da bai yi shi ba mutum ya rubuta lokacin da yake da wadata aure su da ta kawo na ƙarshe na biyar shi ne haya su da gaba wace mutum ya ribaci rayuwarsa kan hutu da kawo wani da hadisi ya ce abin da shi haifar da tarihiya kuma duk ana gaya mana cewa lokacin da mutum ya yi bakwai guda uku da rawa ta kare abin da ya kamata kawai zai zuwa shi sa wani mutum shi ta su mabu sai da labarin yana ba wa misali ya nuna shekara bakwai yana da halaye na biyu shi aikin biyu shi ne haɗa gari da ƙasa yana da dutse haɗa ruwa da ƙazanzir haɗa man gida da ƙasa shi yana da dutse ne a wurin sa ba su da bambanci wannan shi ne hali na biyu shekara uku zai yana wa da yi wuce wannan abin da zai shiga wannan na biyu shi ne hali na kare shi kuma kare wani mutum ne ko wata dabba ce da yakin baki in baki sun zo gidan ba shi baya son su zai ta kusawa shi sai dai kun zo kun bayan da gida yana da yawo yana da ciye a layi yana da halaye marasa kyau idan mutum ya kasance na adam ne ba fi da halayen diri ba ko bai da farko ya ci ko bai ne ga halayen gare tsayan gare su in ya ya ko bai da kwabo da zai samu shi da zai samu halin jaki ko halayen jaki da shi ne mutum mai karfi mai duka wanda bai kamata a rike shi ba ya yi wanda bai kamata a yi ibu ba ya da shi mutum ya yi jima'i da masu sami ya yi duk wanka da tuka a duk mutumin da yake yin halayen ba ɗan adam ne ba lamari ya lalace ga halin jiki halin gare ga halin da ke kara ce shi ne malamai suke ba da shawari bai kokari ka fitar wa ɗanka ko ƴaƴanka irin halayen birruka da halayen sarrafa da halayen jakunanka ko kai na farko ka kai shan karanta ko kai na biyu koyi karatu da yi ko kai na uku in Allah ya kama da ita saboda ka malamai da suke cewa a molon shirin suna da sa wani bani ilawar shirin da sana masu da su makula da musata lokacin Allah kake je ba shiga da shi dariya Allah kake je ya albarkaci ne gurin nan da wani yanzu rubutu littafi yake tare da ba ya karanta da wani saboda haka in da reno mu ne shi ku sai ce za balagal gulamu da la daman da khirru lahu bashar musajidi dan yaro ya kasance reno irin babu ne in kuka rene shi kuma suka yi kuka sai da kowa ya gani to zai kasance ta khiru da wani mashayar wannan wannan malamai ko shi ne da su yi masa su jira suna tukurawa su a gaji da kuma muna kira a bagin da sai a bagin tarbiyya ne da muna da lokaci lokaci da koya abu da wuce shi da za ku yi tabbata yara su yi karatu tabbata yara su na kaskari tashi yaro ne kara kuma bai san labarin masa a da ke shi a bagin da kwarai duku da kwarai kuma masu ba. Dai kan lura mu gara suna zuwa masallaci suna zuwa makaranta ne koyon karatu suna abubuwan da ibada da duk zamu koya musu da dama mu shuka ne da shi الشباب في المدارس والمشايخ في المساجد والنساء والنساء في البيوت sannan kuma wani susu da sudur in kana cikin da kake wanda kake wanda kake wani mashayin wani mashayin ku ka fara wannan mutane duk zawa suna da wannan duk suna cikin zawa su zawo suna ko shababu bi madani wanda aka samu a tare da makaranta wanda sa ku fi guri ba na fara tare da sun gidaje wanda su su su wanda kuma yi wannan yaje a kama yana dauke dauke halin sai da kuma tare da gidan ku to shi ke nan kuma a samu su yi sai ka kira ni in mutum kare da kana so ya yi sana saboda ka fara da siya da abu ne wala kujiya ba mu sana ina ga ba mu ba wa ba mu sun ji mana godiya wa da kuma da kallon da sabin da nan ko da kuke da sirri na abubuwan da ku ne ko da kuwa na ba da bismillah eh Yeah. Thank you. Kwamitin da suke lura wana ya fi jirgin da gida, muna da su bello malam musa su annabi kwarje da su idris tayin su modibo su ibrahim ramin kwarje shi ma yana cikin cikin muke da su a wani cikin tayin da za a zaɓa kowane mutum yana kuna da wani sama da da yawa ba ya mu yi wani jini da baki yawa akwai ibrahim haruna يجلسوا البدائل وهو الوقف مسلمين هو الذي يجلس الذي في الرايه بالنسبه لشبابه وقيس الثاني بداره وقيس الثاني الثاني قبل وقيس الجرح بالنسبه شبابه بلغه الجمل سوره الخليل وهما سوى ومستوى غير غير لا شيء للتعليم kuma da wani sunan mutum a ala mutum ya ganka ya galar ka waya ya galar ka mutum ya ya gode sana suna gode ko da kuwa ala mutum ya saka da sai da su ya ga za mu gode ko da abu za mu ga sana kula da ba a tsawa a ta da ju ala ba ju ya ne ma a ta da ju a ta da mu sai shi ma da tv da ta da kafin wajen guda biyar ba da cije ba har kwanan kusan biyar sai ba da kwanan shi da ba da ba da su a wajen sa ba da kwanan ba wa ba da su a Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.